بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين الإمام النووي رحمه الله يأتي باب في الاقتصاد في العبادة sai babu ke ga wanda a cikin shi zai koro mana kamar yadda ya saba ayoyi da hadisai wanda suke magana akan takaitawa a cikin ibada wana kan mutum ya yi shishigi saboda addini yusuf idan mutum ya dora wa kanshi abin da bai iyawa sai ya aje gaba daya amma ya dauka kadan kadan sai ya je abinda Allah yake so shine abinda mutum zai dawwama akai ko da dan kadan ne kuma gulu galibi shine yake halakar da mutane mutum ya dau abin da yake karhin shi ya shishigi sai kaga mutum ya je da karshe yayi inhiraf
قال تعالى طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى Allah madaukaki yace taha taha wannan huruful muqatta'a ba wai sunan sunan annabi bane ba kamar yadda wasu suke wada ko sunan mutum a sama mutum taha wannan huruful muqatta'a ne kamar ka samu shi alif lam mim ne tare da cewa mutane suna sawa saboda su sun fahimci nan kamar suna annabi ne da aka ce taha kai annabi ma anzalna alayka alqur'ana litashqa shi ko wannan hurufin muqatta ne Allah kawai ya san abin da yake nufi da wa'annan kalmomi wasu malaman sun hango suka ce a wannan kamar kalubale ne Allah yake a cikin hurufin muqatta cewa ku laraba wanda kuke buga gaba da iya magana da kaiwa ƙarshe cikin fasaha ga su haruffan da kuke amfani da su su ne da su ne muka sa abin ga wannan su ne suka ba da wannan ƙura'ani kenan kuma an kuna iya ku ɗau waɗannan haruffan ku zo da kwatankwacin shi wanda kuma ba za ku iya ba har duniya ta tashi Allah ce ma an zanna alaika kai annabi ma an zanna alaika alƙur'ana li tashqa ban saukar da alƙur'ani a gare ka ba dan ka kasance cikin cikin tsanani da tsiya eh kenan ƙur'ani abu ne wanda ya zo duk wanda yake bin ƙur'ani da sunna a rayuwar shi ma zai ga komai ya zo da sauki duk in ka ga mutum ya shiga kumci to ya kaucewa ya kaucewa sunna wa man yu'rid an dhikri fa inna lahu ma'ishatan danka
وقال تعالى يريد الله بكم اليسر لا يريد بكم العسر haka Allah yace yuridu Allah bikum al-yusra wa la yuridu bikum al-usra Allah abin da yake nihin ku da shi shine sauki ba yana nihin ku da da tsanani ne ba addini babu tsanani a cikin shi shi yasa dukkan abin da abin da ya nauyi akan mutum sai ya abun ga sai ya sauka akan shi an ce abun yana daga cikin rukunnan sallah mutum ya yi ta a tsaye in ba da lahi aka ce ya zamna ya yi ta abun ga azami in ba iya ya yi ta a kishin gida ba iya ya yi ta a kwance an ce ya yi alwala wannan babu ruwa ya yi taimama yana addini gaba daya sauki ne kuma addini ya kawo wannan an hana ka kaci musu amma idan ya abin da cin musu ya ci karo da da rasa rai ko kuma a shiga cikin abin da kumci an ba mutum dama ya ci yana addini sauki ne
عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها وعنده امرأة وعن عائشة رويت لك عائشة رضي الله عنها أن أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها ومنذ صلى الله عليه وسلم يعشق وجنته وعند وعندها امرأة أوجن عائشة يا إذو إسكي عائشة تنا تاردا وتمت قال من هذه منذ صلى الله عليه وسلم يتواتيتي ولا قالت هذه فلانة منذ صلى الله عليه وسلم وانتتي تذكر من صلاتها tana ba da labarin sallar ta yadda take sallah.
Ƙwalama.
Sai manzo sallah sallam ya ce ya ne.
Alaikum bi ma tutekuna.
Ya ce ku ɗau da abin da kuke iyawa. Abin da yake da nauyi a kan ku ku nisance shi.
Fa wallahi la yamallu Allah hatta tamallu.
Ya ce fa wallahi ya ce ina rantsuwa da Allah la yamallu Allah hatta tamallu. Ya ce Allah baya gajiya baya gajiya har sai kun gashi ma'ana nan ba wai Allah yana abun ga wannan gajiya bane ma'ana wannan mal shine kosawa abin ya ishe ka kamar Allah baya kosa sai kun kosa nan ba wai sifanta Allah da da kosawa bane ma ma'ana Allah ba zai ce ba zai abu wannan yanke ba kula da ba idan muddin kuna aiki har sai lokacin da kuka kosa daga da aikin kuka bar shi kamar da yace nasullah fa nasiyahum Allah ba ba mantuwa bace ta ta wai kamar yanda kake manta abu ba a'a mantuwa ce ta bari a shafa maka lahiya an san da kana nan ai kamar babu kai
وكان أحب الدين إليه ما داوم صاحبه عليه وكان أحب الدين إليه ما داوم عليه صاحبه ما في فيتن abin mafi soyuwa addini wajen Allah shine addinin da shi mai yin shi ya dawoma a kan shi ko da ya zama ɗan kaɗan maimakon yau ka fara kiyamun lail ka ce masha Allah ka ji roman kiyamun lail raka goma sha ɗaya za ka rika yi ka yi abin nan zuwa wata guda ka kasa gwara tun yanzu ka ɗau abin raka abi wanda za ka da raka abin nan sai ka ga ka saba kana yi kullum kana ƙara yin gaba amma ka ɗau da ƙarfi da ƙarshe sai ka ida da lauri
muttafaqun alaihi muttafaqun alaihi yake wa ma kalimatu nahyi wa wa ma kalimatu nahyin wa zajr kalima ce ta tsawatarwa ma'ana a bari a bar wannan ta bar wannan abin da take wa ma'ana la yamalu Allah ay la yaqta'u thawabahu ankum ma'ana la yamallu ma'ana shi la yaqta'u thawaba baya yanke abin sakamakon nan da yake bada ladan da yake badawa fa jazaa'a a'mal a'malikum da sakamakon ayyukan wa yu'amilukum mu'amalatal mali
ya muku mu'amala ta wanda yake ya kosa wanda ya kosa shi yake barin abu to Allah shi ma sai ya bari abun lokacin da kuka bar aikin shi ma sai ya bar abun ga ba kula da hatta tamallu a sai lokacin da kuka kosa fatatruku kuka bari fayanbaghi lakum an ta'khudhu ma tutikuna abin da ke wajibi a kan ku shine ku dau daidai gwargwadon abin da kuke iyawa dawamu alayhi waddawama alai kuma ku dawwama a kai na'am liyaduma thawabuhu lakum saboda wannan sakamakon shi ya dawwama wa fadluhu alaykum da falalar shi a gare ku عن أنس رضي الله عنه قال جاء ثلاثة رهط إلى بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم wannan hadisin Anas radiyallahu anhu khadim rasulullah sallallahu alaihi wasallam shi ya rawaito shi yace جاء ثلاثة رهط إلى بيوت بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم yace mutane guda guda uku suka zo wajen mata annabi alaihi salatu wassalam
yas'aluna an ibadati annabi sallallahu alaihi wasallam suka zo suna tambaya game da ibada annabi ya yake ibada shi falamma ukhbiru lamma ukhbiru lokacin da aka ba su aka ba su labari matan suka gaya musu yaya annabi yake ibada shi annahum taqallawha ka annahum taqallawha eh sai suka ga kai an adda wannan ibada nan ta annabi kadanci kamar sun ga ta abun ga adda wannan ta yi kadan
وقالوا sai suka ce أين نحن من النبي صلى الله عليه وسلم ina ina tsakanin mu da annabi annabi yana nesa shi dama an riga an gafarta mushi Eh, shi yasa ayyukan shi suke haka Eh, وقد غفر له ما تقدم min dambe an gafarta mushi abin da ya gabata na daga zunubin shi وما تأخر kuma ta akhara Eh, to nan nan shi yana gwada cewa annabi yana yana zunubi ma taqaddama min dambihi wa ma ta'akhkhara Eh? na ana nihin akhta kurakurai wanda suka aka gina akan ijtihadi amma annabi baya baya zunubi Eh, mun gane ko نعم Eh, kamar abun ga asra badar ra'ayin da annabi ya dauka ba shine ba ba shine ya abun ga ya dace ba kamar yanda qur'ani ya zo tabbatar da نعم wannan da wasu cikin abun cikin wasu qadaya su ake ne qala ahaduhum Eh, sai guda daga cikinsu ya ce amma amma ana fa usalli al-layla abada eh, guda ya ce to ni gaban nan daren gaba ɗaya kullum zan rika sallata eh, ban na yankewa wa qala al-akhar Eh, guda ya ce wa ana asumu ad-dahra abada eh, ya ce ni kuma azumin rayuwata gaba ɗaya zan yi Ban na sa- ban na sake cin abinci da rana wala uftir wala uftir wa qala al-akhar guda kuma ya ce wa ana a'tazilu an-nisaa fala atazawwaju abada eh, guda ya ce shi kuma zai zan kaurace wa mata ya ce shi bai aure Eh, rahabaniya kenan
فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم إليهم Eh, sai manzo sallallahu alaihi wasallam ya zo wajen su فقال fa qala أنتم الذين قلتم كذا وكذا ko ne kuka ce kaza da kaza wancan ya ce bai aure wannan ya ce bai ce ya zo a cikin wasu riwaya ta wani ya ce bai cin nama Eh, da abubuwa maganganu da yawa
أما والله Eh, amma- aha.
Inni amma la- ni dai wallahi إني لأخشاكم لله Eh, ya ce ni ne na hiku tsoron Allah وأتقاكم له Eh, na hiku khashiya na hiku takwa نعم Eh, لكني أصوم وأ- وأفطر eh, lakinni asumu wa uftir yace amma ni ina azumi kuma ina akwai ranakun da nake cin abinci kamar yadda Aisha ta sifanta manzo alaihi salatu wassalam in kaga yana azumi sai kace kullun yake azumi haka abun ga yana cin cin abincin sai kace kullun yake cin abinci kenan tsaka tsakiya yake kuma yace khairu siyam siyam daud yuftiru yawman wa yasumu yawman aha وأصلي وأركض ina kuma sallah kuma ina kwantawa Eh, kamar yadda siyam daud yake abun ga eh, eh, wannan ke- abun ga yasum nisfal layl da sudus يصلي eh yusalli wannan shine abun da ba- mutum kai ya sanya duka duka da ran shi cikin sallah eh, ya hada yayi daidai gwargwadon abin da yake iya yi sa'annan kuma yayi wannan yayi abun ya huta saboda inna wa inna li jasadika alayka haqqa danga jikinka ita ma tana da haƙƙi a kanka eh sannan akwai abubuwa ayi hanyoyin alkhairi yawa ke gare su akwai wanda abin da ya yi kiyamun laifi neman ilimi misali Eh, hadisi guda ka abin da ka ka same shi ka fahimce shi ya yi ya yi wannan kiyamun laifi Eh,
وتزوج النساء wa tazawwajun nisa kuma ina ina aure
فمن رغب عن سنتي فليس مني Eh, dukkan wanda ya ah, ya abin ya hudda kuɗin shi daga sunnata wannan baya tare da ni Eh, nan ba ana nihi baya cikin baya cikin addinin shi ba a baya cikin waɗanda suke masu masu wannan na eh, me yake da suna eh, wanda suke tare da shi akan hanyar shi akan tariƙar shi eh saboda sunna tana zuwa da ma'anoni da yawa نعم ko ka abun da takriban ma'ana hudu tana zuwa sunna wanda muka yi sani wanda galibin mutane yau idan aka ce sunna na hankalin sai ke zuwa shine sunna ta abinda ba ba wajibi ba eh shi yasa wai wani an yi sallah wannan eh, ahlus sunna sun yi sallah Rezer yanzu da 14 ta yi ya ce yan izala ya ce sun yi nafila ya ce sun yi sunna mu kuma za mu je mu yi farilla ka galibi shi yasa idan aka ce kamar yanzu aka ce gemu sunna ne sai su ɗauka an ce ba wajibi ba ne matsalar da mutane da yawa suke samu ke shi kunan da aka ce sunna ba ana nihin hukuncinta ba wajen fuka نعم ana nihin cewa tana cikin hanyar annabi alaihi salatu wassalam نعم eh نعم sunna tana zuwa da ma'ana da mana- ma'ana abin da ba wajibi ba نعم kamar wajen fuqaha sunna tana zuwa bi bi ma'ana at-tariqa طريقة at-tariqa dukkan abin da annabi yake yake akan shi qur'ani da sunna gabaki ɗayan shi sunna tana zuwa da ma'anar ma'anar aqida da mukhalafa ta bid'a ya alaikum bi sunna fa innahu man ya'ish minkum fa sayara ikhtilafan katira fa alaikum bi sunnati nan sunna shi da sunnatul khulafa'ir rashidin muqabil al ahwa wayannan bidiyoyi da za su zo da inhirafat na na aqida suna tana zuwa da eh, ma'anar eh me yake da suna asali na biyu ma'ana hadisi asali na biyu da- daga cikin usul na tashri wanda shine hadisin manzo alaihi salatu wassalam kamar yadda annabi alaihi salatu wassalam ya ce taraktu fikum amrayn ma in tamassaktum bihima lan tadillu ba'di abada yace kitaballahi wa sunnati nan kaga kitabullah qur'ani da sunnati sunna shi yana nihin hadisan shi alaihi salatu wassalam da wayannan ma'anonin guda hudu sunna take zuwa dan mutum bai rarrabe wayannan abubuwan ba to zai takuda abubuwa da yawa ana dantan sunna nan gurin kamar yanzu misalin ka dauka akwai malaman da suka rubuta littafi kamar fanni ne ma kusan mai zaman kanshi na rubutu wannan abin kutubus sunna kuma sunna na al-imam ahmad sunna na ibn abi zamanin sunna wannan sharh sunna na barbahari eh, eh, na bagawi sharh sunna na al-imam al-bagawi wannan duka wannan littattafai ne waɗanda suke magana akan akan sunna aqida da kuma kishiyarta bid'o'i wanda wanda za su yi su ake kira da kutubus sunna sannan dole wayannan abubuwan mutum ya san su manzo sallallahu alaihi wasallam yace faman raghiba an sunnati falaysa minni dukkan wanda ya hudda kwaɗayen shi daga sunnata eh, hanya hanya ta wadda nake akai to ta wannan baya tare da ni
وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال Mm.
هلك المتنطعون قالها ثلاثة رواه مسلم Eh, daga ibnu mas'ud abdullah ibn mas'ud al-hudali radiyallahu anhu anna nabi sallallahu alaihi wasallam qala sai manzo alaihi salatu wasalam ya ce halakal mutanatti'un ya ce wanda suke masu su shi sun halaka wanda suke wuce gona da iri eh? manzo ya ce qala ha talatan manzo alaihi salatu wasalam ya maimaita wannan kalmar so uku eh wanda suke dora ma kansu abinda Allah bai dora musu ba abinda ake so shine iktisad wanda ibn mas'ud ya ce iktisadun fi sunnatin خير khairun min ijtihadin fi bid'ah mutum ya takaita a cikin sun akan sunna shine hi mutum ya yawaita ba kan shi wahala a cikin a cikin bid'a wallazi khalaqa al-mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala ba aktaru amala ba eh wanda yake kyawun aiki ko dan kadan ne kun ga kissar a wannan karuwa wadda ta shayar da da shayar da kare yayin insha Allah madaukaki ya gafarta mata eh? saboda ne saboda ikhlasi asali dai aikin na kwarai ne kuma ta yi ikhlasi a cikinta Allah ya gafarta mata kenan da aiki kaɗan wanda yake mai kyau wanda ke akwai ikhlasi cikin shi ya wadatar da kai daga ka zo ka eh, ka sanyo wasu abubuwa wanda za ka ba kanka wala yanzu dai ba yan bida yanda suke wahala Mm, ka ga an ba mutum dubunnai an ce ka je ka yi dubu kaza na taɓa ganin wadda a madina akwai masjidin ijaba masjidin i- i- ijaba wannan masjid bani muawiya ita nan take zamne Ha- masallaci nan ma ba abin ga- ina ji ko so guda ne tace ta ji kwana takwas an ba ta wurdi an ce ta je madina sai ta kar ta bar madina ba ta yi da wurdin nan ba kuma a masjidil ijaba ita baiwa Allah mutane suna can suna ta abin kwasan lada da sallah ɗaya ana lunka musu dubu abin so dubu ita tana nan gurin an ba ta wurdi tana ta wahala to ina tashi hankalin nata yake yanzu da suka zo madina kwanakin da ya kamata su yi kwana takwas da aka ce musu za su yi daga nan daga can suna da matsalar otel daga yana ji ko kwana uku ne za su yi fitai ita kuma ba ta iya yi da wannan adadi shine yanzu take tambaya wai to ya ita wannan ta samu kanta cikin mawuyacin hali ba ya ne za ta ji ba ka ga yadda bid'a ta raba ta da alkhairi wanda yake mai yawa wanda dalilin ma bulaguron shine saboda ka ziyarci wannan masallacin ranar sauran abubuwan da suke tare da shi su ma ka yi su amma an je an dinkime ta a wani guri eh? wanda gurin da shi da eh, muna iya cewa masallacin ladan shi babu wani abu wanda ya zo wanda yake goda ladan shi ina guri ne wanda aka- lokacin da annabi alaihi salatu wassalam yana tahiya inda aka ce ya yi tam- ya yi addu'o'i a nan gurin ya yi addu'o'i lokacin kuma ba masallaci ba ne ya yi addu'o'i guda uku wa- wanda aka karɓa mashi eh, biyu guda kuma wanda ya cika a sanya al'ummar shi su- ta rika cin juna wanda Allah ya ce bai wannan bai yi ba bai yi abin da ba- ba zai mashi wannan ba a gurin ne abu- annabi ya rabu amma annabi bai yi masallaci a gurin ba sabai ba su kasance suna zuwa gurin suna suna wani wata addu'a nan gurin daga yanzu mutane wan- wasu tabzi mai wannan mai ɗadugu yanzu ya yi yawa ma galibin kaga mutum da da wata wata yan leda to tabzi tabzi ne tabzi ma ɗaukar shi ma yanzu ya zama aiki shi kanshi yana buƙatar ka- ka nemi ma'aikaci wanda zai ri- zai rika ɗaukan maka shi eh? kaga duka sunnan manzo alaihi salam yace yaqinna bil anami eh? manzo sallallahu alaihi wasallam yace ku lissafa da da abun da saman da kanun wannan kin kuma yace ya tsun idan abin da aqrabu ila sunna shine ka lissafa da haka eh kan ma ka tai haka wanda abun ga amma mutum ya haka ba laifi amma ga wanda yake yaqinna ulmula in aka ce ulmula wannan shine ulmula da shi annabi ya ce a lissafa eh in kai haka subhanallah subhanallah subhanallah eh yanki na ƙarshe subhanallah subhanallah subhanallah subhanallah abu ne mai sauki eh kuma a lissafin nawa duk ka san abin da ke rikita su sai to in zan yi dubu ya zan yi babu dubu cikin harka harka ba ta wuce ɗari ba da ka yi haka ka dawo eh, ka yi tal- ka samu talatin da ka ka sai kai uku Allah kai haka ka dawo ka- kai ƙara uku ka yi ta abin talatin da shida ka yi haka ka dawo yanzu kai hudu ka samu ɗaya ina ga baya buƙatar sai ka kawo mashi abu ne mai sauki Oh, mm,
ba tare da cewa sai ya gida daga zuwa kawai ya yi shi da ba shi yanzu na kawai yana yi babu mushkila kuma na so yana kiga ba bai kilga ba tare da shi dama kanan nabi sallallahu alaihi wasallam yadhkuru Allah ala kulli ahyan duk yanda zaka yi baka annabi alaihi salatu wassalam dikri ba. Eh, amma ba lissahi ba a saka lissahi ba ibnu mas'ud lokacin da abu musa al-ashari ya zo ya bashi labarin wayannan mutanen ni yace musu wanda suke lissafa guda ya ce ku ce la ilaha illallah sau ɗari in suka yi da ya ce ku ce kul- la haula sau ɗari to ida ku yi istighfari sau ɗari da ya zo ibnu mas'ud da ya zo mi ya ce musu ya ce imma antum ahda min annabi sallallahu alaihi wasallam wa ashabi wa imma muftatihu babu dalala ko dai kun yi annabi da sahabban shi shiriwa ko kuma za ku buɗe wata hanya ce ta bata ka ce subhanallah ya aba abdurrahman ma aradna illa alkhair wallahi mu aiki alkhairi ne abin da muka muka zo muke mun ga maimakon mu je fada ana ta hira mu zo nan mu mu rika ambatan Allah ibn mas'ud yace musu yace kam min muridin lil khairi lam yusib sai di yawa daga cikin waɗanda suke neman alkhairi ba sa samu alkhairi saboda ba su bi hanyar ba can daga baya can da farko yace ka je abu musa al-ashari yace ka je ka gaya musu yace ka ce su kilga miyagun ayyukansu Eh, inda wannan tabzin da har zuwa ya lissafa na yi abu kaza wanda ba da kyau abu kaza ba da kyau har ya ya abu ya tila ya tila ayyukan shi marasa kyau da ya yi mishi lissafa aikin na alkhairi dan tana yawa wancan ya dan ya tsoratar da shi yace amma ka gaya musu ka ba su labari cewa na ina ba su garanti ayyukan na alkhairi wanda suke babu abin da zai bace yanan ba sai sun lissafa ba Eh, yanan bai bai kai ba mutum ya ba kan shi wahala da wasu lissafi kana tahiya ita azkar shi yafi aqrab ila al-ikhlas babu wanda ya san ma kana yi eh, amma Allah ya san kana yi kuma mala'iku suna rubuta eh, amma wannan ka fito titi da tabzi masha Allah ka wani da zikiri ke gare shi to, yana taya wani gama yana motsa ma wannan wani gama mushkila kana hira ya ja- ya ja goma kuna hira da shi yana ja kuma kaga har wannan dan a wanda suke cewa wannan ladanin nan wanda suke jan nan in ya kida ya ja kuna hira yana wanda yana yana ja kuma ka raga yana ja wancan da sam duka cikin lissafi yake Ah, ah. wannan ne a masa wata ran a haramin madina wani yana sallah bak- bakin mutum yana sallah kan a sama tabza a hannun dama wani balarabe ya ce wai ya ce ku a yake abin maza mun ku babu khushu'i a cikin sallah ko to an yi haka kuma ga tawzina abu kuma ana jaha kuma ana sallah subhanallah
kuma masha Allah shine yake kan hanya eh wanda wanda bai yi irin nashi ba kan bata yi ma'al musta'an ita wannan ita sunna a cikin ta kwanci hankali yake kaga baka zuwa ka zan bawon kowa Eh, amma can gurin bauta sai ka yi ta kaki kaso sosai ko Eh, saboda dama an gaya maka kuma karatu baya baya sanya ka samu a cikin bida ka samu matsayi wanda ya iya dajal ya iya ya yi sauran wayo Sosai ka.
shi yake jaye da su eh daman tun da warko an ce maka akwai wata mamlaka ta sirri wadda take ta abun wata wata wata gwamnati wadda take a boye Eh, akwai qutbul aqtab al qutbul akbar wajen sufiya wanda shi a kowane lokaci guda ne shi yake jaye da duniya Eh, ƙarƙashin shi akwai wazira ne waziri ne ƙarƙashin wa- wuzara inna akwai nujaba eh, nujaba guda arba'in wanda su ma a lokaci guda ba sa wuce arba'in ɗin nan. su sai wannan sai sun kaune sa'annan wasu su zo eh sa'annan ƙarƙashin su akwai nuqaba nuqaba 313 wannan haka duniya ake gudanar da ita duk yanda kai ilimi da wasu da wani abu in ba ta hanyar su ba ba yiwa kai ka shiga cikin wayannan abubuwa Eh, shi yasa zaka ga jahili yana jan masu ilimi masu masu dan dama dan ba a ta masu ilimi wallahi musta'an amma sun ha a dubara ce da dubara ce eh mana dajal yanzu wannan mi- misali Inyas Inyas da yazo ai bai samu karbuwa cikin tijaniya ba shi ya sanya sai ya abun ga ya yi dubara ya zo da wani abu sunan shi faida ƙarƙashin faidar na eh inyas na na na na senegal eh shi yake da faida Eh, shi yake da faida tijani saboda can ba su ba shi wani muhimmanci ba yanzu da ya zo da faidar nan kaga da ya zo da wani abu wanda ya hina su wannan yanzu yake da suna duka yanzu sai ya rike su dole suka bi shi Eh, yanzu nan ba ga wancan gautar abin ga shi ma da ya zo da ƙarfi da ya zo da wasu abubuwa na mamaki ba da- da'awar annabta da'awar jami'a hadini shi ma ya samu wanda ya ja Eh, kaji ya ce wannan da ya je tota sai da aka sai da aka wannan eh, wannan shahi kan shi ya ce kai kana tsammanin shahon nan ta ta lahiya ce ya ce shi ya san me ya shaho gidan da bai kai ba wannan shahon da shi baya kai labari dubara ce eh eh, da sihiri da menene abubuwa da yawa akwai wani wannan Sheikh Adam wannan nasu da wanda ya zamna ciki sosai ana ce shi kutubul garbi Kutub.
eh kutubul garbi shi kamar yankin abin ga garb garba na duniya duka shi yake kula da shi eh sai da karshe yace shi yake gwada cewa yace tahiyar nan yace duk lokacin da kake da shedanci sosai duk lokacin da kake da kake samun girma eh kenan shi yasa kaga suna t- duka asrar wannan ke wannan nan duka cike suke da asrar tsahe tsahe da sihiri da sauransu suna mu'amala da shedannai da abin da ya ka yace shi majalisin shi ya kai inda kawai kam- kamar kuna zanna haka kawai sai ku ga furno ya faɗo yau ya za ya ya tsara kansa a cikin furno wuta ta ta hasa sai ku ga baradi ya zo ya hau yanzu kuna zaune kawai sai ka ga tsawon ka an jefa ma kofi kofi kawai ka ga shayi baradi ya zo yana zo ka ɗauka ka sha kaga duka wannan sihiri ne ya za a yi wannan abun ga tabi'i wannan abu wannan mutum ya same shi amma duka ba shi bane idan mutum ya san da cewa khawarij ne wannan ba su ne mizani ba mizani shine kitabu sunna eh kamar yanda Hudayl ibn Iyad ne nake ji yake ta yace ko da kaga mutum yana tahiya a saman ruwa yace kai kai ya rude ka yace ka auna aikin shi da littafin Allah da sunna Annabi alaihi salam abin da ya daidai da sunna shine shine abun ga shine karama abin da ya saba wa sunna shirme ne Eh, komin wannan mu'jizarka ko kuma a ce komin karamarka eh, in ya abin ga ko kharik kharik da ke gare ka abin da ya wuce al'ada ba ya kai na dajjal wanda zai kewaye duniya cikin kwana arba'in yana tafiya da aljanna da wuta ya kashe mutum ya tsaga mutum biyu annabi alaihi salatu wasalam ya ce ya ce kuma ka tashi nan da nan kuma mutum ya sake haduwa bayan an tsaga shi biyu kaga duka abin ya ce kasa ta abin ga sama ta zuwo da ruwanta nan da nan ya ce kasa ta hudo da tsananta a nan take nan da nan ku ga itatuwa sun girma har sun abin ga an girbe su ga abu amfani nan a nan take guri guda sannan ya ce kasa ta hudo duka kunu cikin ki duk abin da ke cikin ki ki hudo su ka ji yanda yanda mutum zai khawarik in shi ba sa kai haka amma ba kan gaskiya yake ba shine abin ga ɗaya daga cikin manya-manyan batattu Aha.
عليه المتنطعون المتعمقون almuta'ammiquna masu shishigi المشددون في نعم.
غير موضع التشديد eh, masu tsanantawa a gurin da ba na tsanantawa ba eh, saboda hikima ita ce aje abu a gurin da ya dace akwai inda ya kamata a yi tsanani wannan shine shine hikima idan ka ce kai ka ka saki dan dai masha Allah ka cewa ne yana da tsanani eh ko me aka zo halal Eh, wani wanda wai wa- wa- wata ma'asiya ce wadda ko wanda bai taba karatu ba ya san da cewa zunubi ne ni da kaina da kunne na aka samu ni bokal in shi yana ce ma wani da aka saurari waɗannan malaman wanda suke haramta ko ni wannan ba komai ba ne ba abun da so guda so biyu wannan ba wani abu ba ne ba sai wannan eh, Allah ma yana cewa laula abun annabi yana cewa laula to da ne gona Allah ya ce wa in ba dan kuna zunubi da kuna duba ba wannan da ya ta yadda ku ya zo da wasu ba shi ake ne tashaddud kama a mustalah na mutanen yau ba tashaddud shine abinda Allah bai ce baka bai dora maka baka dora maka kanka ko ka abin dora wa mutane abinda Allah bai dora musu abinda Allah ya dora musu shi ya halicce su shi ya hika sanin su shi ya san abinda abinda ke sauki a gare su na idan ya sanya musu ka bar shi akan wannan shine shine daidai shine iktisad din ba ka sauke musu abin ga- kai ka sauke musu farilla ba kana halatta musu haram ba ba shine iktisad ba
istiqama shine shine sanin da wajen mutane Allah al-musta'an dama akhiru akhiru zaman kenan abin ga bada hada dinu gariban wa sayudu gariban kama bada illa annabi ya ce fatuba lil ghuraba ghuraba ta abin ga qaumun qaliluna yuslihuna ma afsada an-nas wa yusluhuna idha fasada an-nas Eh, mutane ne yan kadan wanda yanzu kahuri ma wanda Allah ya ce abun ga ulaika hum sharrul bariya su ne za su riga bada za su riga bada miyar na na mutashaddid da mu'tadid eh? wanda shi asalan ba a ma lissafin shi dabba ma Allah ya ce ta yi shi Mhm.
عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال Mm, إن الدين يسر mm,
ولن يشاد الدين أحد إلا إلا غلبه mm, فسددوا وقاربوا وأبشروا واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة mm.
رواه البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال النبي صلى الله عليه وسلم يأتي إن الدين يسر lalle ka sai da annabi ya taki lalle addini sauki ne gaba ɗayan shi ba kakka ce a cikin addini akwai sauki wannan kus- kuskure ne mutum ya ce a cikin addini akwai sauki addinin gaba ɗaya annabi ya ce gaba ɗayan shi sauki ne walan yushadda ad-dina ahadun illa galaba babu wanda zai tsananta a cikin addini ya dora ma kanshi ko ya dora ma wani abin da Allah bai dora ba illa galaba sai dai sai addini ya- ya rinjaye shi ya fara ya je gaba ya sabke gaba ɗaya in bai sannu ma ya yi ridda ko kuma ya zo da bidoyi fasaddidu annabi ya ce ku nemi abin ga wannan eh, tasdidu abin ku- abin da ke daidai eh, kar ku eh, kar ku nema ku wuce ku wuce abin da aka dora mu sadir shine wanda ya dace da qur'ani da sunna wa qaribu ku- ku ku kusanto eh, ku kusanto kar ku kar ku wannan eh, ku yi nisa wa abshiru to idan kuka yi haka to abun ga ku- abun ga annabi yana muku bish- bishara eh, wasta'inu bil bil gadwati war rawha eh ku yi- nemi kuma wannan taimako taimako da jijji ma'ana da jijjihi saboda jijjihi da marece lokaci ne a cikin lokaci ne kuma ake aiki a cikin shi ne za ka samu da daɗin kai ko kuma wanda yake zai taɓi a cikin lokacin yake abu kenan ku yi amfani da lokacin wajen aikata alkhairi saboda hakikanin ɗan adam shi ne lokacin shi lokacin shi wanda ya sa saboda Allah ya yi aikin Allah shi ne hakikanin shi sauran lokutan na barci da sauransu wanda suke mubahat wannan duka eh, hakika basa cin hakikanin lokacin mutum sai dan ya kasance da niyya mai kyau ayyuka na haram su a barzancin su wannan asara ce ga ga mutum wa rauha wa shay'in min ad-dulja da wani bangare na dare eh, shi ma duka abun kenan kaga da dare ya kamata ka abun ka huta ka ba gangar jikinka abun ga damar hutawa rawahu bukhari bukhari ya rawaito shi وفي رواية له أتكمة رواية سددوا وقاربوا واغدوا وارح- آه، آه، وروحوا آه، وشيء من الدلجة
القصد القصد القصد تبلغ القصد القصد وتيس المسلم نعم حديث أنا مغانا نتكلم بلاغرو استعينوا بالغدوة آه، و- وال وال آه، وال- بالدلجة وال والغدوة والروح وروحة وشيء من الدلجة القصد القصد تبلغ annabi ya ce ku- a- idan kuna tafiya ku tsaye sannan sannan kenan kakkace bulaguro saboda kana bulaguro bari ka- ka- ka- ka tafi a dai san alat eh? tsaye sannan sannan annabi ya ce za ku isa Eh, sunna shine ka tsaye sannan sannan kakka kakka wuce gona da iri cikin tahiyarka haka kuma tahiya ita ma wadda take ma'anawiya tahiya ta koma zuwa ga Allah ayyukan da za ka yi su ma ka yi daidai abin gwargwado kakka wuce gona da iri a cikin wannan abin da baka iya ba
Okay. قوله الدين هو مرفوع على ما لم يسمى فاعله مم. قوله الدين الدين مم. هو مم.
مرفوع هو مرفوع مرفوع ne.
مم.
مم. على ما لم يسمى فاعله فاعله مم.
آه.
وروي منصوبا مم.
وروي لن يشاد الدين أحد مم. آه. الدين yace abun ga marfu'un مم.
ala ma lam yusamma fa'iluhu مم.
ma lam yusamma fa'iluhu مم.
shine wasu suna kiran shi da majhul مم.
آه.
مبني لل- mabni lil mabni lil majhul مم.
آه. amma آه، wannan diwa daga cikin nuhat musamman magariba su مم.
al-maf'ul alladhi lam yusamma fa'iluhu suke kiran shi kuma wannan shine aslam مم.
saboda wani gamin abin da zai kasance wannan fa'il ɗin مم.
Allah ne Allah maɗaukaki ne مم.
ya ce majhul mabniyul ladhi lam al-mabni lil majhul مم.
kaga kenan an sanya Allah ya zama majhul ko kuma annabi ko kuma مم.
wani abu kenan wannan tasmiya ita ce tafi نعم ta hidatiya مم.
Mhm.
وروي منصوبا wa ruya mansuban مم.
an ruwaito shi da nasb نعم wa ruya وروي لن يشاد الدين أحد eh, ahadun مم.
eh, an yushadu dina مم.
ahadun وقوله صلى الله عليه وسلم إلا غلبه eh, أي غلبه الدين eh, addini ya rinjaye shi وعجز ذلك المشاد Eh, shi wannan mai tsanantawa ya kasa عن مقاومة الدين
ya kasa ya yi mukawama addini
لكثرة طرقه mm, saboda yawan hanyoyin shi saboda asali duk wanda zai zo da wani abu wanda ba na annabi ba kamar kishiya ce ya sanyawa na annabi am lahum shuraka shara'u lahum min ad-din ma lam ya'lam bihi Allah li kathrati turuqihi aha وال- والغدوة سير أول النهار mm, tahiya da sassa da jiji Eh, kina ana san tahiya ko cikin bulaguro mutum ya ya tahi da sahi sahiya akwai albarka inna inna Allah eh, hadisin burika li ummati fi bukuriha Eh, ana son da ayyukanka da sahi mutum ya gabatar da su saboda albarkar da ke a cikin lokacin والروحة آخر النهار روحة آخر النهار قرشن قرشن يمت والدلجة آخر الليل والدلجة آخر الليل قرشن داري وهذا استعارة استعارة wannan isti'ara ne isti'ara ma'ana aro ne amma sura ce aka ɗauka ta abin da kake gani aka ba abin da ba a gani نعم وتمثيل da misali buga misali ومعناه ma'anar shi استعينوا على طاعة الله eh, ku nemi taimako wajen eh, ta'a ga Allah بالأعمال da ayyuka في وقت نشاطكم a lokacin da kuke da nishaɗi Mm.
وفراغ قلوبكم da ko- da lokacin da zukatanku suke kayo babu wani abu a cikinsu da ya dame su da sassaye galibi duk wannan hayaniyar tayyiya sosai duka mutum ya abin da zuciyar ta fita abu sun fita daga cikin zuciya نعم kenan zuciya yanzu مم.
tana karɓa abu sabo بحيث تستلذون العبادة Eh, lokacin da kuke jin daɗin ibada ولا تسأمون wala ta samu kun bakwa مم.
eh, wannan yanke kaw- wannan kwaɗayi وتبلغون مقصودكم Mm, za ku kai ga abin da abin da kuke so مم. كما أن المسافر kamar yadda shi mai mai bulaguro wanda shi ne aka aro daga wajen shi misali الحاذق alhadi wanda yake mai hankali مم. يسير في هذه الأوقات yake a cikin wa'annan lokutan yake tafiya مم. ويستريح eh, kuma sai ya ya huta هو ودابته da shi da dabbar da yake a kai في غيرها eh, a cikin sauran lokutan فيصل المقصود بغير تعب kuma sai ya kai ga inda yake so ba tare da wahala ba مم. الله أعلم Eh, Allah shi ya masani lokacin نعم Oh. Eh, San Francis. Hmm, Muna iya ƙara ko hadisi guda.
أي كذا Eh,
bayan rana ta yi ta yi kiwo lokacin da ya yi Tun alfajir, tun alfajir. Eh. Shi yasa ake kiranta da salatu subh. Eh, sallar safiya.
كذا هو Hmm? Eh, ko akwai tambayoyi?